الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna sha tara ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga makama ta talatin da hudu mai suna azzabidiya kafin darasi na yau muna da faɗakarwa guda biyu a cikin darasin da ya gabata faɗakarwanmu ta farko wato daidai gabar da malam yake faɗa lokacin da yake cewa lokacin da nake sare dazuka da tafiya zuwa birnin zabi sahibani gulamun ya ce wani bawa nawa sai ya abuce ni a cikin wannan tafiya ƙadu kuntu rabbaituhu ila an balaga a shudda bawan da na kasance na tattale shi har lokacin da ya kai cikar ƙarfinsa to nan mun zo da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a kan cewa shi ne shahid a kan wannan aya, faɗarsa walamma balaga a shuddahu waskawa a ta yi nahu hukuman wa ilma. An gane ko? Akwai ai kalima ta waskawa kamar yadda yake can cikin suratul ƙasas ko? To, kasancewar shi kamar yadda malamai suka faɗa cewa idan aka ce wato al'ashud daga balaga zuwa shekara arba'in shine ake amfani da wannan kalima idan mutum ya kai shekara arba'in shine suke cewa balaga ashuddahu ya kai matukar wato ƙarfinsa ma'ana cikarsa da batsewarsa kamar yadda can cikin suratul ahqaf ubangiji ta'ala ke faɗa hatta iza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana to wannan aya ita ce take karfafar faɗar su malaman loga da suke cewa shekara arba'in shine kenan al'ashud to haka faɗakarwa mu ta biyu a daidai gabar da yake faɗa falamma ra'aitun nakhasina lokacin da naga dillalan sayar da bayi nasina sun manta alkawalin da suka mun cewa za a samu bawan da irin bawan da ya haɗa sifofin da nake bukata naga cewa sun manta wannan alkawari au mutanasina ko kuma sun yi mantuwa ta da gangan ya ce alimtu sai na yi sani na tabbatar allaisa kullu man khalaqa ya furi lalle ba dukkan mutumin da ya kera wani abu wato yake kai ƙarshen sa yanki wa allan ya hukka jirgi mislu zufuri ba abin da zai so samun fatar jikina sama da farcina farafadtu mazhabat tafwid sai na kakkaɓe wato mazhabin at-tafwid shine na miƙa lamari to anan mun ɗan yi tsokaci akan shi wannan mazhabi to amma wajen bayani sai muka sai muka yi amfani da al-mu'awwila a ba al-mu'awwila ba al-mufawwida an gane ko wata firka ce waɗanda suka karkace ma tafarki madaidaici a ɓangaren aƙida almufawwi ba ba almu'awila ba almu'awila su ma daban suke masu tawilin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wanda shi ma mazhabi ne wanda yake munharif karkatacce a darasi da ya gabata wato mun karanta baitukan da shi wannan bawa wato ya rira lokacin da aka kashe ciniki rabuwa ta cancanta tsakanin mai saye da mai sayarwa shine ya ce hamalat aina ainal gulam wato idanun yaro suka zubar da hawaye wala humula dan ilgamami wane zubar wato hawayen girgije hawayen girgije shine ruwan da yake zubarwa thumma aqbala ala sahibihi sannan ya gabato ga mai shi wa qala ya rera masa wannan baituka to wannan baituka mun karanta su a darasi da ya gabata har ma bayanin da suka kunsa kenan ba laifi muna iya rera su sai mu ci gaba da darasi na yau waƙala sai ya faɗa lahakallahu hal mithli yubawu likai ma tashba alkarishu lijiyahu wa hal fi shir'ati al-insafi anni ukallafu khuddatan la tustata'u وأن أبلى بروء بعد روء ومثلي حين يبلى لا يراء أما جربتني فخبرت مني نصائح لم يمازجها خداء وكم أرصدتني شركا لصيد فعدت وفي هبائلي السباع ونؤت بي المصائب فاستقادت مطاوئة وكان بها امتناع وأي كريهة لم أبل فيها وغنم لم يكن لي فيه باع وما أبدت لي الأيام جرما فيكشف في مسارمة القناع ولم تعثر بحمد الله مني على عيب يقدم أو يذاع فأنا ساغ عندك نبذ أهدي كما نبذت برايتها الصناء ولم سمحت قرونك بامتهاني وأن أشرى كما يشرى المتاع وهلا صنت إردي عنه صوني حديثك يوم جد بنا الوداع وقلت لمن يساوم في هذا سكاب فما يعار ولا يباع فما أنا دون ذاك الطرف لكن طباعك فوقها تلك الطباع ألا أني سأنشد عند بيئي أضاؤوني وأي فتن أضاء قال المصنف رحمه الله فلما وعى الشيخ أبياته wa aƙala munagatahu malam yake faɗa ya ce falamma wa ashaiku abiyatahu lokacin da shi wannan dattijo da ya kawo wannan yaro kasuwa ya sayar da shi a matsayin cewa bawansa ne ya kiyaye baitukan da wannan yaro ya rera wa aqala munagatahu ya fahimci zancensa lafazin munagat wato jam'i ne na almunaga wanda asali zancen da mahaifiya take ma yaro zancen da yake faranta masa zuciya ke ƙayatar da shi ko da ba a fahimtar menene ake faɗa masa to shine ake kira munaga an gane ko shine kenan min minan nagma in aka ce annagma kamar misali wani gunguni kamar irin na waƙa wanda ko da ba a fahimtar me ake faɗa shine ake kira da almunaga a nan kenan me yake nihi zancensa kenan irin nau'i na tawai da uwa take ma ɗa shine ake kira munaga domin in ana ma yaro zaka ji yana dariya yana farin ciki yana murna kuma tare da cewa ko da ma ba a fahimtar menene ake ne to shine anan yace falamma wa asheku abiyatahu lokacin da wannan dattijo ya fahimci ya kiyaye wato baitukan da wannan yaro ya rera wa aqala munagatahu ya fahimci wato zancensa tanaffasa su'ada'a wa baka hatta abkal bu'ada'a wato sai lumfashi lumfashi wanda yake mai hauhawa ma'anar lumfashi mai hauhawa shine huci an gane ko huci ko ba kowa yake yin shi sai wanda ya wahala ya shiga cikin damuwa shine yace tanaffasa su'ada wato sai yayi huci wabaka ya fashe da kuka hatta abkal bu'ada har sai da ya sanya wato na nesa da shi suka fashe da kuka sun maƙalali sannan sai ya ce da ni inni uhillu hazal gulama mahalla waladi wala umayyizuhu ana aflazi kabidi ya ce ka san da cewa wannan bawa nawa da kake gani ina aje shi matsayin ‘ya'yana wala umayyizuhu kuma bana bambanta shi an aflazi kabidi wato game da yanki yankin hantata me yake nihi da aflazu kabidi ma'ana 'ya'yansa. domin lafazin aflaz jam'i ne na filza in aka ce filza shine wato yanki alqita'atu min ash-shay shine yace wala umayyizuhu bana rabe shi an aflazi kabidi game da wato yanki yankin hanta ta ma'ana bana bambanta shi da bana bambanta shi da ƴaƴana walaula khulu murahi yace in ba dan wohintar wato turakuna idan aka ce murah inda ake koro raƙumma a ɗaure an gane ku garkin su kenan walaula khulu murahi ya ce in ba don wuhintar wato garken dabobi na wa kubo misbahi da bucewar fitilata wannan duka kinaya ce anil faƙri ma'ana game da talauci lama daraja an ushi ila an yi shayya a na'ashi ya ce wannan yaro da bai fito ba wato gabarin shekata har a kai yinin da za a raka wato makarata. Me yake nufi ba komai bai sa ya fito da wannan bawa nashi ya kawo shi kasuwa ya sayar illa matsaloli waɗanda suke na zamani da talauci da rashi. Shi ne ya ce lama daraja an ushi, ya ce da bai fito ba gabarin shekata. Lafazin ush gidan tsuntsu shine ake kira da ush ka ce masa ushun ko ka ce masa wakro nan kinaya ce yake game da gidansa shine yace lama daraja an ushi wato da bai fito ba gabarin shekata ila an yi shayya a na'ashi har a kai yinin da za a raka wato gadan gawata idan aka ce na'ash ita ce makara wa qad ra'aita ma nazala bihi min law'atil bayni wal mu'minu haynul laynun yace wa qad ra'aita yace tabbas kaga ma nazala bihi abin da ya sauka game da wannan yaro min law'atil bayni na ƙonar zuciya ta rabuwa da mai gidansa ya ce wal mu'min shi kwa mumini hainun ya ce mutum ne mai sauƙin hali lainun kuma mai tattausan ɗabi'a ka ji wayo da dubara ya ce fa hallaka fi tasliyati kalbihi wa tasriyati karbihi shin ko za ka iya lallasar mun da zuciyar wannan yaro nawa wa tasriyati karbihi ka yaye masa baƙin cikinsa da ɓacin ransa bi an tu'ahidani alal iqalati fihi matastaqaltu akan ce akan kai muna alƙawali akan zowaɓewa game da wannan ciniki matastaqaltu a duk lokacin da na nemi a zowaɓe mu in aka ce zowaɓewa shine rangwame shine ake kira da al'iƙala an gane ko ko ka fassara shi da rangwame nan kusa kenan bi an tu'ahida ni alal iqalati fihi da za ka yi mun alkawali a bisa rangwamtawa fihi game da wannan ciniki da muka yi matastaqaltu a duk lokacin da na nemi rangwama a tada cinikin kenan na dawo maka da kuɗinka ka ba mu ka bani bawana wa Allah tastasqilani idza saqaltu kuma karka ji nauyin abin da na ɗura maka iza sakaltu in na ɗura maka nauyi na cewa a tada wannan ciniki ni wannan alkawali nake bukata kai mu fafil atharil muntaqatil marwiyati an ya tabbata a cikin hadisai waɗanda suke zaɓaɓa waɗanda aka rawaito an daga gun marwaita waɗanda suke amintattu man aqala nadiman bai'atahu aqala Allahu atharatahu duk wanda ya rangwamta ma mai nadama cinikin da suka yi to Allah zai rangwamta masa tuntuɓarsa idan kuka kashe ciniki da mutum bayan ciniki ya tabbata sai ya yi nadama akan sayan wannan kaya ya ce da Allah ne yanzu wata bukata nake da ita wanda ta fi mahimmanci a guna sama da wannan kaya da na saya don haka ina neman alfarma da Allah wannan ciniki a fasa shi ka dawo min da kuɗi na ka karɓi kayanka to idan ka rangwamta masa wannan ciniki Allah zai rangwamta maka tuntuɓanka ma'ana duk wasu kurakuranka ko kuma shi da ya sayar maka da kaya bayan ciniki ya tabbata sai ya yi nadama ya ga kayan nan ya fi buƙatar su sama da wannan kuɗi da ya karɓa. To sai ya nemi alfarma abunka cewa wani da Allah abin da nake so wannan kaya da na siyar maka, dawo min da su ka karɓi kuɗinka, na fi buƙatar kayan nan saboda ina da wata buƙata da su. To ka yadda ka amince, ka ba da haɗin kai aka tada wannan ciniki, ka mayar masa da kayansa ka karɓi kuɗinka, to kai ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai rangwamta maka kurakuranka. an gane ko aljaza'u dai min jinsil amal yadda kai haka Allah subhanahu wata'ala zai sakauta maka hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan ala al-haris ibn hammam al-haris dan hammam na fada fawa'atuhu wa'adan abrazahu al-haya'u duk da cewa shi wannan hadisi ba na kyautata zaton ingancinsa amma dai abi mu bashi insha Allah za mu bincika malamai sukan zo da shi a cikin babu da ikala insha Allah kenan darasi na gaba za mu bincika mu ga menene matsayinsa ya tabbata daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai tabbata ba ko bai tabbata ba to ma'anar dai ma'ana ce tabbatacciya hal jaza'ul ihsani illa al ihsan ƙa'ida aljaza'u min jinsil amal in ka rangwamta ma ɗan uwanka ubangiji subhanahu wa ta'ala zai rangwamta maka wa man yassara ala musirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah to shine anan sai yake faɗa qala al-haris ibn hammam al-haris dan hammam na faɗa fawa'atuhu wa'adan abrazahu al-haya'u yace sai nayi masa alƙawali alƙawalin da kunya ne ta fito da shi wa fil qalbi ashiya'u amma a cikin zuciyata akwai wasu ababe waɗanda suke a kunshe na dai yi masa alkawalin zan rangwamta masa amma fa ba dan naso ba wafil kalbi ashiyahu a cikin zuciyata akwai wasu abubuwa wato da na kunshi fastadna hina izinil gulama ilaihi a wannan lokaci sai ya nemi kusantar kusanto da yaro zuwa gare shi fastadna hina izinil gulama ilaihi a wannan lokaci sai ya nemi kusantowar wannan yaro zuwa gare shi wa qabbala ma baina ainihi ya sumbanci abin da ke tsakanin idanunsa wa anshada ya sabu waka waddam uyarfaddu min jafnaihi wato hawaye na kwarara daga kogon idanunsa خفض فادتك النفس ما تلاقي من برهاء الوجد والإشفاق فما تطول مدة الفراق ولا تني ركائب التلاقي بحسن عون القادر الخلاق يتي خفض يتي يارو كسوقك بكين تشيكينك ددامورك نربوا دني ya ce fadatkan nafs raina ta fanshe ka matulaki game da duk abin da kake haduwa da shi min burha'il wajdi na ciwon bege wal ishfaqi wato da tsoro khafib yace ka sauƙaƙa bacin ranka da damuwarka fadatkan nafs yace raina ta fanshe ka ta fanshi matulaki duk abin da kake haduwa da shi min burha'il wajdi wato na ciwon bige da kake mun wal ishfaqi wato da furgici da tsoro wato na rabuwa da ni yace fa ma taqulu muddatul firaqi zamanin rabuwa rabuwa ta da kai fa ma taqulu yace ba ta tsawo ba ta tsawaita fa ma taqulu muddatul firaqi zamanin rabuwar mu da kai fa ma taqulu ba za ta tsawaita ba yace raka'ibut talaki raƙumma waɗanda suke na haɗuwa da juna walatani ya ce ba za su yi rauni ba bi husni aunil ƙadir khallaki da kyakkyawan taimako na sarki wanda yake mai iko akan kowa da komai alkhallaki mai matukar halitta shine Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana karka damu nan da ɗan lokaci takaitacce za mu haɗu ثم قال lahu. sannan sai ya faɗa masa sai ya ce da shi astaudi uka man huwa ni'mal maula ina ba da ajiyarka ga sarkin da shi ne madalla da wato mataimaki shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ga ya can ni'imal maula wa ni'imal nasir wa shammara zailahu wa walla sai ya tattare gezar tufafinsa wa walla ya juya baya falabisa gulamu fi zafirin wa awile yaro sai ya zamanto fi zafirin cikin huci wa awilin wato da rusa kuka rai sama ya ƙaƙa'u madamilin gwalgwadon yadda wato zai sare tafiya ta mil ɗaya falon mastafaƙa lokacin da yaro ya dawo cikin hayyacinsa ya falka daga magagi na rabuwa da mai gidansa wa kafkafa dam'ahul muhuraqa ya kame zubar ya kame hawayensa almuhuraqa wanda yake abin zubarwa lafazin almuhraq ga ya can faɗarsa a cikin mu'allaka ta imru'ul qais da yake cewa wa inna shifa'i abratun muhuraqatun fa hal inda rasmin darisin min mu'awwali a wata riwaya yake cewa wa inna shifa'i abratun in safahatuha wa hal inda rasmin darisin min mu'awwali amma a wata riwaya wa inna shifa'i abratun muhuraqatun wa hal inda rasmin darisin min mu'awwali kuma ga ya can a cikin hadisin da ba kauye ya zo ya tsalala fitsari a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suka kawo ɗauki suka tsawatar da shi za su tara masa gajiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kyale shi da uhu ku rabu da shi suka kyale shi ya gama bawalinsa bayan ya gama shine a nan yake cewa kun ma'amara nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi zanubin min ma'in fa uhrika alaihi maza Allah ya ba da umarni aka zo da guga na ruwa fa uhrika alaihi aka kwarara akan wannan bawali shine anan yace wa kafkafa dam'ahul muhraqa ya kame hawayensa al muhraqa wanda yake abin zubarwa qala sai ya faɗa ga wanda ya saye shi yace a tadri lima a awaltu wa ala wa alama awaltu yace washin ko ka san saboda mai na rusa wannan kuka na fashe da wannan kuka wa alama awwaltu ka san mai nake nufa game da wannan kuka da nake faƙultu sai na ce masa a zunnu firaka maulaka huwa allazi abkaka ina zaton rabuwa da mai gidanka shine abin da ya sanya ka kuka faƙala sai ya ce innaka lafi wadin wa ana fi wadi lalle kana cikin wani kwari na daban wa ana fi wadin nima ina cikin wani kwari wala kan baina muridin wa muradin ai sau da yawa an samu bambanci tsakanin mai nufi da abin nufinsa ni inda nake nufi daban kai inda kake nufi daban innaka lafi wadin wa ana fi wadin lalle kai kana cikin wani kwari na daban wa ana fi wadin nima ina cikin wani kwari wala kan baina muridin wa muradin yace sau da yawa an samu bambanci tsakanin mai nufi da abin nufi summa an shada sannan sai ya safi waka lam abiki wallahi ala ilfin naza wala ala fautina imin wa fara لم أبكي والله على إلف النزه ولا على فوت نئيم وفرح وإنما مدمع أجفاني سفاه على غبي لهضه حين طمه ورقه حتى تأنى وافتضاه وضيع المنقوشة البيض الوضاه ويهك أ... ويك أما نجتك هاتيك المولاه بأنني هر وبيء لم يباه إذ كان في يوسف معنا قد وباه yace lam abiki wallahi ala ilfin nazar yace rantsuwa nake da ubangiji na wallahi ni ban yi kuka ala ilfin a bisa wani aboki nazah wato da ya nisa da ya nisanta wala ala fauti na'imin yace kuma ban yi kuka a bisa kucewar wani jin daɗi wa fara wato da wani farin ciki duk ba shi ba nake ma kuka yace wa inna ma ka san da cewa kadai madma'u a jifani mazubar hawaye ta kogon idanuna safaha wato ta zuba ne ta kwarara ne ala gabiyin a bisa wani wawa lahazuhu wanda wato kallonsa hina ƙwama lokacin da ya ɗaukaka yake hango masa wani abu a can nesa warraɗahu shine ya jefa shi cikin caɓu hatta ta'anna wato har ya wahala wafta ba wato ya kunyata wabayya almanƙusha talbiba wato ya tozartar da abin zanewa albiba wanda yake fari kal alwaba wanda yake na azurfa ma'ana wannan dirhamominsa kenan idan aka ce alwaba ita ce wato azurfa shine yace wa bayya almunqusha wato ya tuzartar da ababen zanewa albiba waɗanda suke farare kal alwaba wanda yake na azurfa ma'ana kudaden kenan dirhamominsa waika ya ce kai canka amana jatka hati kalmula shin yanzu waɗannan kalmomi waɗanda suke kyawawa masu daɗin ji wanda na rira maka ya ce ba su gana da kai suka tabbatar maka bi annani hurrun cewa ni ɗa ne ba bawa ba wa bai ilam ba a shar'ance sayar da ni wato bai halatta ba iz kana fi yusufa ma'anan waga ai yayin da yace ai ya kasance fi yusufa game da yusuf da na ambata maka yace ma'anan waga ai ma'ana ta bayyana iz kana fi yusufa an gane ko yayin da na faɗa maka cewa ana yusufu ana yusuf a baitukan da suka gabata lokacin da kenan yake faɗa masa cewa fa shi yusuf ne shi yusuf ne an gane ko kenan a nan yana nuna masa cewa sayar da shi fa baya halatta a wannan inda ya ce ya manta lahaba gairuhu izlam abu bismilahu ma haka za man yunsifu in kana la yurdika illa kashfuhu fa asikh lahu ana yusufu ana yusufu yace wa laqad kashabtu laka al-ghita'a fa in takun fatinan arabta wa ma ikhaluka ta'rifu to shine anan yace amma wai ka yace kai canka amana jatka hati kalmula waɗannan kalimomi waɗanda suke kyawawa masu daɗin ji shin ba su gana da kai bi annani suka sanar da kai cewa lalle ne hurrun ɗani ba bawa ba wa bai ilam ba sayar da ni ba a halitta shi ba iz kana fi yusufa ma'anan adwa ba yace ai yayin da a cikin fadar da nace maka ana yusufu ana yusufu ai ma'ana ta bayyana a fili amma kai baka gane ba a lokacin nan qala sai yake fada sai ya ce fatamassaltu maƙalahu fi mir'atil muda'ib wa ma'aridil mula'ib ya ce sai na kamanta faɗarsa fi mir'atil muda'ib a cikin madibi na mai wato wargi an gane ko mai zulaya sai na ɗauki cewa zulaya ta ce ki wa ma'aridil mula'ib na kamanta wannan faɗa tashi a fagen almula'ib wanda yake mai wargi fatasallaba tasallubal muhik yaro sai yayi turmi irin yin turmin mai gaskiya kasan wanda yake da gaskiya to yakan kahu ba maganar ja da baya lafazin fatasallaba min as-salaba ne as-salaba shine abu wanda yake mai tauri mai ƙarfi shine a Hausa ake cewa wane ya kafu kenan ya naci fatasallaba sai ya kahu tasallubal muhikki irin kahuwa ta mai gaskiya wata barra'a min dinatin riki wato ya kuɓuta wato daga yunƙu wanda yake na bauta ya ce ya nuna cewa fa shi fa ba bawa ba ne ɗa ne fajulna fi mukhasamatin ittasalat bi mulakamatin wa afzat ila muhakamatin yace sai muka yawo ta game da wato kusum jayayya da juna ittasalat bi mulakamatin jayayyar da ta kai mu ga dambatar juna lafazin mulakama min lakam ne allakam shine wato dambata shine ka bigi mutum an gane ko tare da jimƙe hannu ka jimƙe hannu ka bigi mutum shine ake kira allakam an gane shi yasa ai wasan dambe sunansa shine mulakama shine yace fajulna sai muka yawo tafi mukhasamatin game da jayayya da juna ittasalat bi mulakama wadda ta kai mu wato game da dambatar juna wa afdat ila muhakama kuma ta sadar da mu zuwa kai ƙara gun alƙali falamma awdahana lil qali sura wata launa alaihi sura lokacin da muka bayyana ma alkali wato sifar wannan rikici namu wata launa alaihi sura muka karanta masa wannan kissa ma'ana wannan labari ƙala sai ya faɗa sai ya ce ala inna mana anzara faƙada a azara wa mana hazzara kaman bashara wa man bassara fama ƙassara ya ce saurara inna mana anzara yace lalle duk wanda yayi galgadi faqad a azara tabbas ya yanke ma jama'a hamzari an gane ku duk wanda ya galgade ka to ya yanke maka hamzari yace ala yace saurara inna mana anzara lalle duk wanda ya galgade ka faqad a azara tabbas ya yanke maka hamzari wa man hazzara duk wanda ya tsawatar kaman bashara kamar wanda ya bada albishir ne wa man basara duk wanda ya nuratar da kai wani abu fa ma kassara to bai takaita ba a wajen yi maka nasiha yace wa inna fi ma sharahatu mahu la dalilan ala anna hadha al-gulama qad nabbahaka famar awaita wa nasaha laka fama awaita ya ce tabbas game da abin da kuka bayyana mun na wannan rikici naku ya ce la dalilan ya ce lalle akwai hujja mai gamsarwa ala anna hadhal gulama akan cewa lalle wannan yaro kadina bahaka tabbas ya faɗakar da kai famar awaita amma fa baka tsawatu ba tunda ya ce maka ana yusufu ana yusufu wana sahalaka kuma ya maka galgadi fama wa aita baka kiyaye galgadin da ya maka yace dan haka ina baka shawara fastur da abalahika wakatumhu walum nafsaka wala talumhu yace ina baka shawara fastur yace ka suturce da abalahika wato cuta ta rashin hankalinka wakatumhu yace ka koye ta walum nafsaka yace ka zargi kanka wala talumhu kar ka zargi wannan yaro an gane ko ga ya can fala talumuni walumu anfusakum yace walum nafsaka ka zargi kanka wala talumhu kar ka zarge shi wa hadhari min itilaqihi wa dama istirqaqihi yace ka kiyayi ratayuwa da wannan yaro lafazin hadari wato ismu fi'ilil amr ne ma'ana bi ma'ana ihza kamar yadda can wani mawaki yake cewa hiya duniya ta qulu bi mil'i fiha hazari hazari min badishi wa fatki fala yaghurruku minni yabtisamun fa qawli mudhikun wal fi'lu mubki ashahid yace hazari hazari shine anan yace wa hazari minis min itilaki ka kiyayi ratayuwa da wannan yaro wa ƙama'i da kwaɗai fistir ƙaƙihi game da bautar da shi ya ce fa'inna hurrul adimi wannan yaro wato ɗa ne wanda yake an gane ko fa'inna hurrul adimi wato mai yautaccen fatar jiki fa'inna lalle wannan yaro hurrul adimi mai ‘yantaccen fatar jiki ne ma'ana ba bawa ba ne gairu mu'arradin littaqawi ba abun bujurowa bane ga yi masa kuɗi irin yadda ake sayar da bayi yace wa qad kana abuhu ahdarahu ams qubay qubayla ufuli shams wa qad kana abuhu ahdarahu ams qubayla ufuli shams yace ai wannan yaro da kake gani jiya alkali yace jiya jiyan nan mahaifinsa ya zo da shi nan fadata ta kubaila ufuli shams gabanin faduwar rana wa a tarafa ya yi furici ya tabbatar mun bi annahu far'uhu allazi ansha'ahu lalle ɗansa ne wanda ya haifa an gane ku reshensa ne wanda ya haifa ma'ana ɗansa ne wa Allah warisa lahu siwahu ba shi da wani magaji in ban da shi jiya jiyan nan wannan yaro mahaifinsa ya zo nan fada ta ya faɗa mu ya ce faƙultu lilƙadi sai na faɗa ga alƙadi na ce da shi a wata rifu abahu a kazahullahu ranka ya daɗe ka san mahaifinsa Allah ya tsine masa albarka ka san mahaifinsa faƙala sai alƙali sai alƙali ya ce masa da ya ce masa faƙultu lilƙadi na faɗa ga alƙadi a wata rifu abahu shin wannan yaro ka san mahaifinsa a kazahullahu Allah ya wadansa faƙala sai alƙali ya ce masa wa hal yujhalu abu zaidin alladhi jurhuhu jubaru wa inda kulli qadin lahu akhbarun wa ikhbarun yace shin a duniyar nan akwai wanda bai san abu zaidi na birnin saruja wanda raunin da ya ma wani banza ne ba maganar abiyadiya wahal yujhalu abu zaidi shin akwai wanda bai san abu zaidi ba allazi jurhuhu jubarun wanda raunin da yi banza ne ba maganar diya wa inda kulle qadin lahu akhbarun wa ikbarun abun kowane alkali akwai labarinsa kuma akwai sanarwa na ana cigiyar shi ana neman shi shine yace wa inda kulle qadin abun kowane alkali lahu akhbarun akwai labaransa kowane alkali yana da labarin shi wa ikhbarun kuma akwai sanarwa cewa ana cigiyar shi duk wanda ya ganshi ya zo da shi yace fataharraqtu hina idhin wa hawlaqtu na ƙoni da fushi a wannan lokaci wa hawlaqtu nace la haula wala quwwata illa billah wa afaqtu yace na falka na dawo cikin hayyaci na walakin hina fatal waqt yace sani dai tuntuni lokaci ya riga ya wuce wa aikantu na sakankance na tabbatar da cewa anna lisamahu lalle wannan hune da yayi ma'ana takunkumi da yayi ya rufe baki da hanci kana sharaka makidatihi wa baita qasidatihi ashe tarko ne na makircinsa wa baita qasidatihi kuma baiti ne na kasidar shi an gane ko ma'ana in suka ce baitu kasidatihi misali ne suke akan abu wanda yake mai wahala ashe kawai duka wato shiri ne wanda yake na makirci fanakasa ƙarfi malakitu wa alaitu Allah u'amila mulassaman ma bakitu ya ce fanakasa ƙarfi malakitu abinda na haɗu da shi na wannan baƙin ciki da ɓacin rai ya ce sai ya sun kuyar da dibi na sai na ringa kallon ƙasa ba na iya ɗaga ido in kalli jama'a wa alaitu na yi rantsuwa da ubangiji na Allah u'amila mulassaman ma bakitu matukar ina raye ba zan koma yin mu'amala da wani mai hune duk wanda ya yi rawani ya rufe bakinsa da hanci to daga yau ba ni ba mu'amala da shi iya ina raye ya ce walam azal a ta'awwahu li kusur sabqati ya ce ban gushe ba ina nishi don ɓacin rai da baƙin ciki le kusuri safakati saboda taɓewar cinikina waftu bahi baina rufkati da kunyata ta tsakanin abokan tafiyata faƙala li alƙali ya ce alƙali sai ya ce da ni hina ra'am ti'abi wato lokacin da ya ga imti'abi wato shine damuwata ta wata bayyana harar timadi ya gane wato ƙunar wannan zafin ƙunar zuciyata ya ce da ni ya haza ya ce kai wannan ma zahaba min malika ma wa'azaka ya ce abin da ya hallaka na dukiyarka wa'azi ne ya maka gane ko ma'ana ka rage damuwa wannan ƙunar zuciya ka sassauta shi ya ce ya haza kai wannan ma zahaba min malika ma wa azaka abin da ya hallaka na dukiyarka wa'azi ne ya maka wala ajrama ilaika man aikazaka ai duk wanda ya fadakar da kai ba laifi ba yi maka yace fatta ir bima na baka yace ka dau wa'azi da abin da ya same ka na wannan musiba wa katim ashabaka ma asabaka abin da ya same ka na wannan yaudara da aka ma ka ɓoye ma abokanka kar ka faɗa musu wata zakar abadan ma da hamaka litaƙiyar zikira da rahimaka ya ce har kullum ka ringa tuna ma da hamaka abin da ya ruho maka na wannan bala'i litaƙiyar zikira da rahimaka don tunawar wato ta kiyaye maka sauran kuɗaɗenka da suka rage kullum ka ringa tuna wannan abu da ya same ka ya ce wata kallak bi khulqi man ibtuliya fa sabara wa tajallat lahu li ibaru fa atabara yace ka ɗabi'antu da ɗabi'ar mutumin da aka jarrabe shi da wata musiba ya ɗau hakuri ya jimre wa tajallat lahu li ibaru mutumin da lura ta bayyana gare shi fa atabara wato ya ɗau izina qala al haris ibn hammam al haris dan hammam yake faɗa fawadda'atuhu labisan saubal khajali wal hazani yace sai nayi ban kwana da shi ina mai sanya tufafi wanda yake na kunya wal hazani da bacin rai sahiban zailaila gabni wal gabani wato ina mai jan ina mai gudanar da giza wato ta kamunga da aka mun bugon hanci wal gabani wato kuma da raunin hankali na an gane ko algaban bi fatihil ba wato shine raunin hankali an gane wabil iskan shi kuma shine kamunga ma'ana yaudara shine yace sahiban zailaila gabni wal gaban ina mai gudanar da giza ta bugon hanci da aka mun shine kamunga wal gabani wato da kuma raunin hankali na domin an mun wayo an yaudare ni wana waitu mukashafata abi zaidin bil hajri wana waitu mukashafata abi zaidin bil hajri yace nayi niyyar yayi ma abu zaidi bil hajri game da kaurace masa da kulla gaba da kiyayya tsakanina da shi nayi niyya wa musaramatahu yadaddahari wato da yanke masa duk wata alaka yadaddahari wato da yanke masa kenan yadda dahari shine wato ni'ima ta zamani ma'ana iya rayuwa idan suka ce yadda dahari ma'ana ni'imatu dahar menene ni'ima ta wannan ta zamani shine rayuwa kenan ma'ana na yi niyyar yanke alaka da shi iya muna rayu ba ni ba shi faja'altu atanakabu an zarahu wa atajannabu an arahu yace sai na haɗu atanakabu ina karkacewa an zarahu gabarin falfajiyarsa an gane ko atanakabu ina karkacewa an zarahu gabarin falfajiyarsa ga ya can wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati an sirai lanakibun wa atajannabu an arahu ina nisantar ganinsa ba ma ba na masu mu haɗu da shi ila ana gashiya ni fi ɗariƙin bayyik har aka kai lokacin da ya ruho mun a wata hanya ƙuntatatta fahayyani tahiyyata shayyikin ya gaishe da ni irin gaisuwa ta mai bege ya ce fa ma zittu ala ana abastu wa ma na bastu ban daɗa masa komai a bisa ɗaure fuska kawai sai na ɗaure masa fuska na shakunu wa ma na bastu ya ce ban yi masa magana ba na ƙyale shi faƙala sai ya ce da ni ma baluka shamakta bi amfika ala ilfika ce kai har su me same ka za ka tada karan hanci ala ilfika a bisa abokinka na yau da gobe yanzu abokinka ne za ka ringa ma ɗagin kai faƙuntu sai na ce masa a nasita an na katalta wa katalta wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta shin ka manta da cewa kai kai wayo wa katalta ka yaudare ni wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka aikata aikinka wanda ka aikata fa adrada bi mutahaziyan wato sai ya ringa mun tusa ta da gangan mutahaziyan dan ba'a da izgili an gane ko lafazin adrada kamar yadda mutum zai sanya bayan hannun shi ya ringa ihu haka kamar tusa ta da gangam da suke yi in kana ma mutum ba'a ko kuma irin hito mutum ya sa yatsa a bakin shi ya ringa hito don ba'a da izgili sai ya ringa masa wannan lafazan fa'adrada min durat ne in aka ce durat shine iska da take fita to akwai iska da suke yi ta wasa ta mutumin da kake izgili kake yi masa ba'a shine yace fa'adrada bi mutahaziyan sai ya ringa mun iska ta da gangam mutahaziyan dan ba'a da ni sun ma'anshe da mutalafiyan sannan sai ya saɓi waƙa yana mai cimma wato kuskuren da ya mu ya man bada min husudu dumuhishun ya man bada min husudu dumuhishun wata jahumu wagada ya rishu mulawiman min dunihin na la'ashumu ويقول هل هر يباء كما يباء الأدهم أقصر فما أنا فيه بدءا مثل ما تتوهم قد باءت الأسباب قبلي يوسفا وهموهم هذا وأقسم بالتي يسري إليها المتهم والطائفين بها وهم شؤس النواسي صهم ما قمت ذاك الموقف المخزي وإندي درهم فأزر أخاك وكف عنه ملام من لا يفهم يتي يا من بدا منه سدود يتي يا وندا بجريوا تبين daga gunsa gaya can wai za ƙila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa yace ya man bada min husudud ya wanda bujirewa ta bayyana daga gunsa muhishin wato bujirewa wadda take mai bada kewa wata jahum wato da ɗaure fuska yace wa gada yace mutumin da ya zamanto ya rishu an gane ko wagada ya zamanto ya rishu yana halbi mulawiman wato yana mai zargin ɗan uwansa min dunihim min dunihinnal ashum wanda kafin a kai su akwai wasu kibbau wanda ya halba wagada wanda ya zamanto ya rishu yana sanya ma kibiyarsa wato gashi mulawiman yana mai zargin ɗan uwansa min dunihin ashumu kafin wannan kibiya da yake sanya mata mashi dama akwai wasu kibba wanda ya halba waya kulu yana faɗa hal hurrun yuba'u wai shin yanzu ana sayar da ɗa kama yuba'ul adhamu yadda ake sayar da ingarman doki idan aka ce al'adaham shine bakin bikili ingarman doki kenan yace aqsir ya ce ka taƙaita zargin da kake ma ɗan uwanka ya ce fa ma ana fihi bid'a ya ce ni fa ban zamanto farko ba misla ma ta tawahamu kwatancin yadda kai kake zato cewa ni ne na fara yin wannan yaudara na sayar maka da ɗa a matsayin bawa a'a kar ka zaci haka an gane ko bid'an ma'ana farko ga ya can kulma kuntu bid'an min rusul ya ce kad ba'atil asbatu ya ce ai jikoki su ne 'ya'yan yaqub ya ce kad ba'atil asbadu qabli yusufa ya ce gabani na al'asbad wato sun sayar da annabi yusuf an gane ko suka kama shi suka sayar da shi wa humu humu su ko su ne annabawa ne masu daraja ne to su ma sun yi dan ni nayi kuma na zama abin zargi ya ce kad ba'atil asbadu asbad jam'i ne na sibdin sibdin shine ma'ana ɗa ko kuma ka ce jika ma'ana ‘ya'yan Yaƙubu ƙabli gabani na sun sayar da Yusufan wato annabi Yusuf wa humu su ku su ne ma'ana annabawa ne. Ya ce, Haza wannan abin da nake faɗa maka ya ce wa uku ina rantsuwa billati wato da ɗakin da almutihimu mai tafiya izuwa mai fitowa daga wajen tihama ya sirri ilaiha yake tafiya izuwa gare ta ma'ana ka'aba. Wa ɗa'ifi na biha an gane ko wanda yake cewa haza wannan abin da nake faɗa maka ya ce wa uqsimu ina rantsuwa billati da ubangijin wadda domin ba a rantsuwa da ka'aba sai dai a yi rantsuwa da ubangijin da ya halicce ta ya ce billati ina rantsuwa da ubangijin wadda ai bi rabbillati da ubangijin ɗakin da yasri ilaiha almutihimu almutihimu wato mai tafiya zuwa birnin wannan yankin Tihama Yasri ilaiha yake tafiya zuwa gare ta wa qa'ifina wato da masu dawafi biha da ita wa hum shu'usun nawasi wanda suna maburkitan annawasi wato makwalkwatar kai ma'ana gashin su yayi bursusu lafazin shu'us jam'i ne na ash'ath lafazin annawasi jam'i ne na nasiya ga ya can yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam kuma wannan mufradin sa ga ya can la nasfa'an bin nasiya suhamu wanda suke wato jikinsu duk ya jirkita ya canza yace ma qumtu hadhal mawqif al mukzi ban tsaya ba wannan matsaya mai kunyatar da mutum wa indi dirhamun aguna akwai daidai da dirhami ɗaya an gane ko ma'ana wannan abu da na yi kayan kumya ya ce lokacin da na yi maka daidai da dirhami ɗaya ba ni da shi fa'azir a kaka ya ce karɓi hanzarin ɗan uwanka wa kuffa an malama man la yafhamu kame masa zargin wanda baya fahimta kai dai na san mutum ne mai fahimta ka daina zargi wa kuffa anhu ka kame gabarinsa ka kame masa malama man la yafhamu zargin wanda baya fahimta lokacin da na maka wannan talauci ne yasa daidai da dala babu abuna ثم قال sannan sai yace amma ma'azirati faqad lahat sanadi hamzarina ya bayyana wa amma darahimuka faqad dahat kudadanka ku sun hallaka an gane ko hamzarina dai ya bayyana wa amma darahimuka sanadi kudadanka da na karbe faqad dahat yace wannan sun rige sun hallaka fa in kana fa in kana shiraruka minni waziwiraruka anni li far'i shafaqatika ala gubbari nafaqatika yace falastu mimman yalsa'u marrataini wa yudi'u ala jamrataini yace fa in kana shiraruka in har taquraka minni game da ni ga yace ta kashe irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum yace in har taqurarka minni game da ni ya kasance wazuwiraruka anni da karkacewa da kai gabarina li farati shafaqatika saboda yawan tsoronka ala gubari nafaqatika a bisa sauran kudadenka da suka rage ne a gunka yace to falastu min man yalsa umarratai ka san da cewa ni fa ban zamanto ba daga cikin wanda ke sara sau biyu ɗaya nake wa yudi'u ala jamrataini ban zama ba mutumin da yake taka garoshi biyu in na taka ɗaya bana yarda na taka na biyu gani wai in har tsoro kake sauran kuɗaɗen da suka rage a gunka kar na koma yaudarar ka a aka kwantar da hankalinka ni ba na sara sau biyu ɗaya tak nake ya ce wa in kunta ɗawai ta kashe ka in kwa ka kasance ka naɗe kwiɓinka an gane ko wa a ɗa'ata haka ka miƙa wuya ga ruwarka litastan kiza ma alika bi ashiraki wato don ka tsamayar da abin da ya ratayu da tarkona ya ce faltabiki ala aƙali kalbawaki ka sanya masu kuka su ma hankalinka kuka in har kuɗaɗen da suka fada cikin tarkona su ne kake so ka tsamayar da su ya ce to faltabiki ala aƙali kalbawaki lafazin albawaki jam'i ne na bakiya ma'ana ka sanya masu kuka su yi kuka a bisa hankalinka ma'ana hankalinka tuntun ya riga ya mutu qala al-haris ibn hammam al-haris an hammam yake fada fabbarrani bi lafzihi al-khali wa sihrihi al-ghalib wato sai ya fakar da ni bi lafzihi da lafazinsa al-khali wanda yake mai tafiyar da hankali wa sihrihi da iya zancensa al-ghalib wanda yake mai rinjayar hankulan jama'a ya ce ila an uttulahu safiyan wato na koma na koma masa safiyan wato tacaccen aboki wabihi hafiyan na zamanto kuma mai tausasawa game da shi wana bazto fa'alatahu zihiriya abin da ya aikata mun sai na watsar da shi zihiriyan bayan bayana wa in kanat shay'an fariyan duk da cewa abin da ya aikata min ya kasance abu ne wanda yake mai girma zihiriyan ga ya can cikin suratu hud ya wannan qala ya qaumi arhaqi a'azzu alaikum min allahi wattakhaztumuhu wara'akum zihiriya inna rabbi bima ta'maluna muhit shi kuma fariya ga ya can laqad ita shay'an fariya shine yace wa nabaztu sai na watsar da fa'alatahu abin da ya aikata min zihiriyan wato bayan bayana wa in kanat shay'an fariya yace duk da cewa abin da ya aikata min ya kasance abu ne wanda yake mai girma amma duk da haka na ɗau hakuri na jimre nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك